أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الورق يخرج من خلاله إذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله شيء الله إنن دي wanda muke ta kira ko yaushe Allah ya fito khalqa summa yu'idu Allah khalaqakum summa razaqakum yu'itukum summa yu'ikum shi dai Allah din nan wanda shine Allahu wanda ya halicci sama da ƙasa ya komai da komai din nan shi da ake nana sunansa babu suna mai yawa a cikin alkur'ani kamar alif lallan hakuri allahu din nan allahu yamsudu rizqa liman allahu allazi yursilu riyaha allahu shi allah din nan allazi yursilu riyaha wanda yake sako iska wato fatusiru sahaban iskan nan ita kuma sai ta tada gizagizai ta motsar da gizagizai ita iskan nan fa yafsudu bis sama'i kayfa yasha'u sannan in iskan nan ta motsar da gizagizan nan sai Allah ya shimfiɗa gizagizan nan a sama kamar yadda ya so ko sama ta nesa ko sama ta kusa muna gani in mun hau jirgin sama sai mu ga mun ƙetare gizagizai sun koma ƙasa da mu in mun ɗaga ido sai mu ga wasu gizagizan kuma can sama da mu yadda Allah ya ga dama haka zai shimfiɗe su baya iska ta koro su wa yamsu da bisu aka rajja wa ya tsalo saban sai Allah ya mai da gizagizan yanki yanki yanki yanki fatal alwarka ya kurji min khilalihi in an gama shirya hadiri sai ka ga ruwa yana fitowa min khilali a tsatsakin su gizagizan wata tsatsakin hadirin wa yamsu da bisu aka rajja واجعلوا كسفا فتلوت يخرج من خلافه فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون إن الله يا سكو ruwan duk garin da suka samu ruwa sai suka ga suna murna bayan sun dade suna in bayan sun dade ba su samu ruwan ba daga duk ruwan ya sako wanda aka sako musu ruwan sai kaga duk suna murna lokacin da aka saukar da ruwan tufana a cikin fishi ubangiji ya ce fa fatana abuwa ba sanan mun hamir fajjarna lar da uyunan falta kalma da abin kadir to wannan zafin sakowar ruwan nan da karfi sai ya cuci kasa bayan ta warke an shan an ce fakila ya rubu lai ma ake wa ya sama waqli'i kasa ki shanye ruwanki kame ki daina zubar da ruwa haka ya isa haka to sai kasa ta yi kuka wajen Allah kuma Allah mai ji roko ne ya Allah ubangiji irin yadda aka sako ruwan tufanan nan ya waka ni ya kikketa ni ya faffasa ni ya babbata ni in za in za a sako ruwa a sako shi yadda ba zai cuce ni ba to shine Allah ya sa gizagizai ya sa rariya idan ruwan ya ya sako da karfin sa sai Allah ya sa masa rariya wanda za rariyar nan ta ruwan nan a hankali a hankali kankara a cikin a cikin motoci manya-manya to irin wannan manya-manya kankaran da su ake sakowa daga sama kasan za su yi banna da yawa to wannan kankaran fa ruwa ne to daga sama ruwan yake saka manya-manyan kankara manya-manyan Allah ya tace ruwan ya sa a cikin rariya ya sako mana cikin sauki ko da ko da haka ma in an sako kankara sai kaji yana dukan kwano da zafi fasal wadda ya kuru min khilali bai za sa min sha'u idan Allah ya ya sa wannan ruwan ya sa da shi in aka zubar da shi a kowane gari a kowaɗanne gonakin masu gona idahum nan da nan sai ga su yastabshirun suna murna وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين وإن كانوا لمبلسين من قبل أن ينزل عليهم من قبله واتو in din nan wato innahu ne aka shafe hakurin aka ce in a lokacin da ba saukar da ruwan ba kuma kano sun zo min kablihi kamun saukar da ruwan la mublisina suna cikin ɗebe tsammani ai ta kuka ana ce wallahi duk gonaki sun yonko ne Allah ba mu ruwa wallahi duk gonaki sun yonko ne Allah ba mu ruwa duk gonaki sun yonko ne Allah ba mu ruwa sai ga suna cikin kaman suna kunudi hakan nan to nan da nan an samu ruwan izahum yastabshiruna sai ga nan da nan kuma murna ta dawo suna ta murna فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لموء الموت وهو على كل شيء قدير يا رسول الله يا كي mai jin wannan karatu ya kai mai kallo fanzu ka duba ka gani ila asir rahmatullah yaya kaga yadda rahama Allah inda duk ta zuba ya kake ganin asarin wurin yadda wurin yake zamowa ƙasa ta bushe sannan a sako hadiri ta zama mai rai mai lafiya a shuka a kanta ta rayu komi ya tsiro ya yi girma a ɗauke ruwa kuma ya zo ya kamar zai bushe lokacin da ruwan ne ya sako komi ya tsiro tare da muqdarratan ko ina ya ɗauki kore shar ya yi kyau to idan an sako in an sako rani an ɗauke ruwa to sai ga damuwa ta samu mutane ko ina yana bushewa yana ɓaci to nan da nan in Allah ya kawo ruwa sai ga kuma wuri ya sake dawowa yaya kaga al'amarin Allah da asarin rahamarsa kaifa yuyirar da ba da mutiya yaya kaga Allah yake raya ƙasa ma bayan ta mutu yadda yake raya ƙasa inna zalika la muhil mauti lalle wanda yake wannan aiki bayan ƙasa ta mutu ya raya ta a shuka shuka masu shukan ya fito a raya shi wallahi inna zalika la muhil mauti wannan Allah mai raya matattu ne ko da kafirai ba su yadda ba to kowa dai ya gani da idonsa Allah yana raya matattu tun da yake yana raya ƙasa bayan ta mutu inna zalika ala Allah inna zalika da mu ta huwa ala kulli shay'in qadir wa don ka san ho shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komi wanda ya ga dama wato akwai kullu wanda ba a iyakance mata kamar ho bi kulli shay'in alim akwai kullu wanda ake masa iyaka kaɗan kamar wannan huwa ala kulli shay'in qadirun dinnan akan dan iyakance mata kaɗan wato ala kulli shay'in sha'ahu akan duk abin da mai ikon yin abin da ya ga dama ne in ya ga dama wato ba bai da ikon yi bane a'a bai ga dama bane yanzu kaga Allah na da ikon ya aiko wani mutum ya ce sunansa annabi amma ko ya hayya fi annabi Muhammadu daraja Allah na da ikon yin haka amma ba zai yi ba dan bai ga daman yi ba ba zai yi ba dan bai ga daman yi ba tabun da Allah bai ga daman yi ba ba zai yi ba ba yana gagararsa bane a'a ba zai yi bane don bai ga dama bane dama kowane abu yana wurin Allah abin da za a yi da abin da ba za a yi ba duk yana wurin Allah a cikin ilimin Allah a sane kuma a kawo shi a saukar da shi cikin iradar Allah a ajiye abin a ce to wannan abu a cikin ilimin Allah za a yi shi a lokaci kaza za a yi shi ga yadda ake so a yi shi in lokacin yayi wannan kuma dama ba za a yi shi ba haka aka nufa ba za a yi shi ba to daga nan daga ilmu ya dawo irada daga irada sai irada sai ta miƙa in lokacin wanda za a yi in lokacin yin sa yayi sai a miƙa shi dama mashi'a ta riga ta zana filan yadda za a yi shi lokaci ake jira to sai a miƙa wa kudura ta zartar da gini a ba ta abin da ake so a tabbatar sai a yi shi wanda kuma ba a yi niyyar yin sa ba dama ba zai zo kudura ba yana nan tsakanin ilmu da irada wa ala kulli shay'in qadir Allah yana da ikon yin duk abin da ya ga dama ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن حقيقة ولئن للي in dai arsal nariya in muka aiko irin iskan nan mai tumbuke itatuwa mai kwaye kwano mai rushe gine-gine irin wannan iskar in mun turo in mun turo ta war in arsal nariyan ba riyaha irin wancan na rahama ba domin iskan guda hudu ne ana kiranta dabbur ita ce ta azaba dama ana kiranta ita ɗaya ne to su ko na rahaman guda uku ne aka harhaɗa to in dai muka aiko da iska wanda take mai ƙarfi guda ɗayan nan mai halakarwa fara'au musfarran su ga ta ɗebo ƙura ta yi fatsi-fatsi ta danno da ƙarfi to kowa sai ya ji tsoro wadda ina suna riyan fara'au musfarran la zallu min ba'dihi yakfurun la wallahi zallu sai su zama yakfuruna min ba'dihi bayan iskan da suka ga suna butulci wato in sun ga misali aka ga ana cikin fari to ana cikin fari sai a ɗauro hadiri da ƙarfi ya yi baƙi ƙirin kamar zai taso ya kawo ruwa sai a turo iska mai ƙura jawur to in iska ta zo ta buga ta wuce ba ruwa to shi kenan sai a yi ta ɗebe tsammani a yi ta butulcewa Allah wai gashi ga hadiri amma ba a samu ruwa ba
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين
rika tijaniya in an karba an so ma ba a fita domin nuzuri ne wa afu bil ahdi nan ada kana mas'ulan dukkan dariku wali suna da kyau amma ba a tijaniya da kadiriya kamar yadda ba a hada miya da nono kuma ba a zuwa ziyarar wasu waliyai ziyara bara ce wanda yake gidan shehu tijjani ba zai je gidan wasu waliyai na bara ba kulawa da sallayin ta cikin jama'a jama'a kirki kuma ba a kuma ana biyayya wa iyaye za a yi jam'in wazifa da jam'in zikin jima'a in akwai yan uwa kuma ba a shan taba za ka iya na baka da rigar shehu tijjani ka je koya maka yadda ake lazimi da wazifa da zikirin jima'a wasu kulimar rabbi ka bukurta mu asila fa innaka la tuzmil mawte ولا تنو ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك يا رسول الله سيك يحقوني فإنك لا تنو الموت كافرن متتوني ko da yake kana ganin suna yawo matattu ne kamar yadda ake bayani dai kullum in ga mutum mutum biyu ne tare da shi mutum biyu ne tare da shi akwai mutum a cikinsa shine ruhinsa yana da ido yana da kunne yana da baki yana da hanci yana da hannaye yana da ƙafafu to idan ciwo ya saɓi in ya saɓi Allah to sai gaɓoɓinsu su yi ciwo ya zama mara lafiya idan kuma ya ridda to sai ya zama mutuwa gaba ɗaya gashi ya mutu amma yana yawo da gangan jikinsa a bar masa ruhi irin na dabba a ɗauke ruhi na ɗan adam ruhi na ɗan adam ubangiji yana cewa ruhan min amrina ruhan min amrina akwai ruhi na wahayi a ce amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala yamma yushrikun yunazzilu almalaikata bir ruhi min amrihi ala man yasha min ibadihi to ruhin nan na wahayi idan yazo ya shiga cikin ruhi na dabba to sai mutum ya zama musulmi idan kuma ruhin nan na wahayi bai shigo cikin ruhin dabba ba to mutum ba zai zama mutum musulmi ba sai ya zama mutum kafiri ka riga ji ana ce masa inhumu illa kalan ami su dabbobi ne ya san amfanin rayuwa ta duniya amma bai san abin da ke gaba ba idan kuma sabo ya yi yawa wancan mutumin bai mutu ba amma ba shi da lafiya ba zai iya gudu ya tsira ba ba zai iya gudu ya kamo ba ba zai iya dagawa ya iya dagawa ba ba zai iya tafiya ba amma gashi da rai sabo ya yi yawa kenan so duk duk abin da mai lafiya zai yi ba zai iya yi ba to idan kuma ya ridda gaba ɗaya to wancan mutumin ya mutu yanzu mutumin da ya saura mutumin mutum dabba din nan ne ya saura ba mutum musulmi din ne ba fa innaka la tusminu wuce saboda haka wannan ya rasulullahi karkar garin suna suna yawo kawai masu lafiya ba masu rai bane sun mutu aw man kana mayyitan fa aynahu wajalna lahu ruwan yamshi fi nasi yamshi bihi fi nasi kamar masalu fi zulumati laysa bi kharijin minha idan mutum ya musulunta to an sa masa ruhi kenan irin na rai na dan adam na daga Allah idan kuma bai musulunta ba rai ne irin nasu na dabbobi yake jikin da shi zai motsi da shi zai ci abinci da shi zai kowane aiki amma babu wancan to idan wancan din ya mutu to shikenan sunansa ya mutu to idan mutum ya mutu kunnensa zai ji ne idonsa zai gani ne to saboda haka Allah ke ce musu summun bukmun umyun su kafirai summun kurame ne ba sa jin kiran sallah balle su amsa ba sa jin wazi balle su su musulunta bukumun bai bayi ne har yanzu ba su iya faɗin la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba wanda bai faɗin wannan ba bebe ne a addini umyun makafi ne ba sa ganin ikon Allah wa min ayatihi kaza kaza wa min ayatihi kaza ka duk abubuwan da aka ambata yana daga cikin ayoyin Allah halittar sama da ƙasa halittar mutane bambanta launin jikinsu bambanta muryarsu hada mace da namiji duk wannan ayoyi shi makaho bai gani ba saboda idan ya mutu mutumin ya mutu wanda yake ciki saboda haka Allah yake cewa annabi kai hakuri karka damu waɗanda kake musu wa'azin ba masu rai bane fa innaka la tuzmiul mauta komi wazinka ba za ka ji yadda matattu ba wa la tuzmu summa du'a kuma kurame ne a summu shi kurma wa la tuzmu summa du'a su kurame ba za ka ji yadda su kira ba ko suna ganinka balle fa iza wallau mudbirin an ce wai kurma je ka danka foge ko wai iya juya baya din nan komi magana ka ba zai sani gara yana kallon ka yana ganin motsin bakinka da motsin hannunka da motsin kanka watakila ya gane wani abu to amma in ya baka baya shikenan ba abin da zai gane to wai su matattu ne ko ma suna da ɗan rai ɗin rai ɗin kamar rai ne irin na kurma ya ba da baya zai ji kira ne ba zai ji kira ba fa innaka la tuzmil mauti wala tuzmi summa du'a ba za ka ji yadda kurame kira ba idza wallau mudbirin musamman in suka juya suka bada baya
وما أنت بهاد العمي أو ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهاد الأم أن ضلال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون يا رسول الله كي هقولي وما أنت بهاد الأم بذاك إيه شريد بكاه با kace malam makaho in ka wuce ka tafi ka tafi in ka je ka ɗauki hanyar hagun kar ka ɗauki hanyar dama ka faɗa makaho haka malam makaho in kai haka kudu da bishiyar can zaka bi arewa da waccan in ka je zaka samu rarraba ka dauki hanyar dama amma makaho kake fadawa fa zai gano to haka haka suke wa ma anta bihadil ummi ba za ka iya shiryar da makafi ba an dalalatin bayan sun bace hanya in tusmi'u babu waɗanda za ka jiyar illa man yuminu bi ayatina sai dai waɗanda suka yi imani da ayoyin nan namu da muka yi ta faɗa maka wa min ayati kaza kaza min ayati kaza kaza min ayati kaza kaza wannan ayoyin namu dai mai rai ne zai ji su mai raɗin ma sai yana da kunne zai ji su kuma Allah shine mai jiyarwa inna Allah yusmi man yasha wa anta wa anta bi musmi man fil qubur wa ma anta bi hadil min dalalatihim in tusmi'u wanda za ka jiyar ba za ka jiyar da kowa ba illa man yumin bi ayatina sai wanda ya imani da ayoyinmu fawun masu imani da ayoyinmu ɗin kam su kan za su ji magana kafin muslimuna sai su musulunta su sallama wa Allah الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء هو العليم القدير Allah ɗin nan dai mai ayoyin nan dai mai abin mamakin nan dai mai yin abubuwan da muke lissafin nan dai in ji Allah shine khalaqakum min dhufin ya halitto ku a cikin rauni da farko wato da za a fi dan adam zai zo ne yana jinjiri mai rauni yana hannayen mutane sai yadda aka yi da shi min dhufin sun majara min ba dhufin kuwatan ana renonsa da ruwa da nono da ruwa da nono har ya soma cin abinci har Allah ya bashi karfi ya soma rarrafe har ya soma tashi har ya soma gudu har ya soma ɗaukan kaya har ya soma ƙera manyan injuna har ya soma tuka manyan injuna to kharakum min dubin sun majalin ba dubin kuwa to Allah ya kawo ƙarfi kenan bayan wancan rauni sannan kuma bayan wancan rauni wancan ƙarfi shi kuma zai ƙare idan ya ƙare sai dawo da rauni irin na tsofaffi ya zama ya tsufa an halicce shi yana da rauni bayan wannan rauni Allah ya kawo masa ƙarfi sannan bayan wannan karfi Allah ya kawo masa wani rauni na tsufa to shi ainihin rauni iri-iri ne akwai raunin imani akwai raunin kuɗi akwai raunin mulki akwai ƙarfin imani akwai ƙarfin kuɗi akwai ƙarfin mulki mutum dama zai zo kamar yadda ya zo da rauni ɗin nan ana renonsa ana renonsa har ya kawo ƙarfi ya ta amfani da ƙarfinsa kuma a karya ƙarfin a dawo da shi tsoho to in ka karanta kula uzu bi rabbin nasi sai ta gaya maka haka kul a'udhu bi rabbin nasi ina neman taimako da Allah ubangijin talikai ubangijin mutane amma sai aka yi amfani da rabbu saboda renon mai rauni rabbu wannan suna shi ke renon mai rauni tun yana ruwan maniyi ya mai da shi gudan jini ya mai da shi nama ya mai da shi kashi ya lafta nama akan wannan kashi ya mai da shi dan adam ya fito da shi a cikin rauni yana renonsa yana renonsa har ya yi karfi ha kuma karatu akan soma da ba sin ana karatu ana karatu har ana renon mai karatu har ya har ya iya karatu ya sauke qur'ani sannan ya ci gaba ya soma karatun ilimi nan kuma har yayi karfi cikin karatun ilimi din to nan idan an wuce tarbiyya wato an an kai renonsa shi yaron ya kai karfi to sai a canja masa sunan Allah wanda zai aiki da shi haka kuma shi ma mai karatu din idan ya kai matukar karfin karatunsa sai a canja masa suna na Allah wanda zai aiki da shi shine wanne ne wala uzbi rabbin nasi malikin nasi maliki wato maganin ƙarfi ƙarfi mulki kenan sai haɗa shi da ƙarfin Allah idan zai yi wani abu sai Allah ya nuna masa ƙarfi ana yi ana yi har ƙarfin Allah ya karya shi ya zama ya tsufa kenan malikin nasi daga nan in ya tsufa bai da wani amfani sai ya koma ga Allah da yawan ibada in mutumin kirki ne ya koma wajen ma'budinsa Allah ilahin nasi wanda ake bautawa to haka abin yake tafiya Allahu allazi khalaqakum min dufin ya halicce ku da rauni sun majal ba dufin kuwatan bayan raunin kuma kawo karfi wani irin karfi sun majal ba kuwatan dufan bayan wani karfin kuma sai a kawo rauni har yanzu wa shaibatan a kawo tsufa a kawo furfura ya kulku ma ya sha amma Allah shi ke halittan abin da ya ga dama za ga wani an halicce shi da raunin har ya girma da rauni komi sai an masa shi ba za a kawo karfin ba ba za a kawo masa karfin ba gashi da rauni tun da aka haife shi baya iya komai sai dai a bashi abinci ya ci sai a ɗauke shi a kai na ɗauke shi a kai nan har ya gama shekarunsa ya mutu mun taba gani irin waɗannan wani kuma an halice shi da rauni din da ya kama ƙarfin sai da ya kai shekara fiye da ɗari yana da ƙarfinsa haƙorinsa lafiya lau idonsa lafiya lau ba a kawo raunin ba tukuna sai dai za a kawo gaba ya kulgu ma sha wa Allah shi ke halitta abin da ya ga dama wa huwa Allah shine al-alimu masani al-qadiru mai yawan iko
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون
ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون ويوم تقوم الساعة رانا تاج قيامة يا رسول الله akwai abin mamakin da zai faru kafirai sai su rantse da Allah ce shin anya rabonmu da duniya wannan fassara zai ɗauki fassara guda biyu waɗansu malamai sun fassara cewa ai zaman da muka yi a duniya ma gabaki ɗaya bai wuce awa guda ba har muka mutu to saboda an sha wahala cikin kabari kenan ko kuma zaman da muka yi a kabari an ce ana da yawa kabari muna ganin kamar ba mu fi awa guda ba an ce akwai lokacin da za a ɗauke musu ji fahimtar komai a cikin kabari din wani lokaci to sai su yi ta rantsuwa ce amma da bisu gaira sa'ati ba su zauna a duniya ba abin da ya fi awa guda ko kuma zauna a kabari ba abin da ya fi awa guda amma da bisu gaira sa'a kaza kanu suka zama yufa kuna ana juyar da hankalinsu dai kullum hankalinsu a juye kamar yadda hankalinsu yake juye a duniya haka yake juye ma a nan lahira
وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون to waɗanda suke cikin ruwan hankalinsu abin da ya ba su ruwan hankali ilimi suna da imani su sun ta cikin hankalinsu ne suna faɗin la ilaha illallah muhammadu rasulullah هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون alhamdulillah alhamdulillah suna daga tashin ce suna faɗin la ilaha illallah alƙawarin Allah ya tabbata dama Allah ce za a yi tashin kiyama gashi tashin kiyama ta zo don an ce fa inna ma hiya zajratun wahida fa za mu yanzurun wa qalu ya waylana hadha yawmuddin hadha yawmul fasl allazi kuntum bi tukazzibun tsawa za a buga guda ɗaya kawai sai a tashi da an tashi sai a ta gigita musulmi suna faɗin la ilaha illallah alhamdulillah manzanni sun yi gaskiya gashi an yi tashin kiyama wannan ku su ce su ce wayyo Allah wayyo ya wailana menene wannan tashin kiyama ashe tashin kiyama ta zama gaskiya ta zama gaskiya ta zama gaskiya ta zama gaskiya to sun kade kenan domin dama an ce musu in sun sun zama kafirai za a yi tashin kiyama kuma za a kai su azaba to tun daga lokacin mutuwa sun so maganin azabar a cikin kabari sun so maganin azabar to dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wata rana an sayyidina usmanu ana binne jana'iza sai sai na usman yana kuka yana kuka sai aka ce masa me kake kuka ya amiral mu'minin kana karanta qur'ani yana faɗa maka maganan wuta baka yi kuka ba yana faɗa maka maganan aljanna baka yi kuka ba sai sai binne mutum a cikin rami ne zai baka kuka yace wallahi ina tuna abin da annabi ya faɗi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alqabru awwalu manzili min manazil akhirah فإذا كان خيره ما بعده خير منه وإذا كان شره ما بعده شر منه أو كما قال ما هذا معناه kabari shine farkon masaukin mai zuwa lahira in kabari ya zama alheri abin da zai biyo baya ya fi haka alheri in mutum ya tsira a cikin kabari to a gaba ya fi haka tsira in mutum ya sha wuya a kabari a gaba zai fi haka shan wuya saboda haka nake kuka ba saboda tunanin ko wuta ko aljanna ba to saboda haka sai a tashi ai wa'annan suna suna la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah alhamdulillah alhamdulillah hadha ma wa'ada ar-rahmanu sadaqa al-mursaluna sannan wayannan ko suna ihu ya wailana ya wailana haza ya muddini ya wailana haza ya muddini wayyo wayyo kaitonmu wannan shine ranar sakamako ga ranar sakamako ta zama gaskiya mun tashi uhum. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله حقيقه kun zauna a cikin yadda yake rubuce a wurin Allah littafin Allah din nan in kun zo duniya za ku rayu shekara kaza za ku shiga kabari ku zauna barzaku ba ku a duniya ba ku a lahira yadda Allah ya ga dama kuma za a tashe ku to ga lokacin tashin kenan fa yayi laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'thi kun zauna yadda yake rubuta cikin littafin Allah har zuwa ranar tashin kiyama ai ranar tashin kiyama kenan ga ta zo kamar dai mutum ya shiga mota zai je gari yana bacci kamo isa garin yayi bacci sai aka raka kai tashi tashi an iso an iso ba gari kaza ba ke to an iso garin to sai ya kai na gigita har an zo garin an zo garin shikenan fa an yi tashin kiyama kenan ce musu ai lokacin yayi ce lokacin yayi gashi nan lokacin yayi لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث wannan rana fa ita ce ranar tashin kiyaman gashi ta zo asirun haza amantum la tubsirun ai da kun ce duk maganganun da ake yi sihiri ne to ga tashin kiyaman shi ma ya zama sihirin ko ko ba ku gani ku bude ido ku gani tashin kiyaman kenan fa wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawm al-ba'th fa hadha yawm al-ba'th ولكنكم كنتم الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون wannan rana kafirai da azzalumai duk hanzarin da suka kawo ba za a karba ba ba za a karbi hanzarin su ba cewa koma duniya za su ce rabbana absarna wa samina farjina na amal salihan inna kunna muqinin Allah yanzu kan mun gani da idon mun tabbata abinda duk muka karyata a duniya yanzu kan mun gani da idon mun tabbata mun ji mun gani a mai da mu duniya a ga irin aikin da za mu yi ba za mu sake irin na da ba ce ina ai maganan koma duniya ya wuce bayin wara'in barzakhun ila yawm qasuna ai ba maganan komawa duniya to shikenan daga nan sai yawma nahshuru muttaqina ila rahmani wafdan wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirdan to sai a kasa mutanen kashi biyu za ta za ta filin kiyama kenan daga inda aka tashi daga kaburbura to bayin Allah mutanen kirki Allah samu daga cikin bayin Allah salihai to sai a ba su abin hawa da abin hawan ne za a kai su filin tashin kiyama ko abin ko abin lahiya ko abin haraya haka dai wayannan kuma sai su rika takawa da fiskar su suke takawa wa nahshurul mujrimina yawma idhin a ala wujuhim sum umyan wa bukman wa summa za su rika takawa ne da fiskar su suna idon da aka ba suka ce rabbana absarna wa samina farjina ma sai a kwace idon a kwace kunnan sai suna takawa da fiska suna makafi suna kurame kuma har a tafilin kiyama fa yamma zillatu mul zulum azilatuhum ba za a karbi hanzarin su ba wala hum yustatabuna ko sun nemi komawa duniya ba za su samu ba ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا
إن أنتم إلا مبطلون ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون Allah ce ni dai ba irin misalin da ban buga mutane ba, na buga musu misalin musulmi mutum ne mai rai mai ji mai gani mai ƙarfi duk abin da aka gaya masa ya ɗauka mutum kafiri matacce ne yake yawo a cikin jiki mai rai ko an gaya masa baya ji ko an nuna masa baya gani kuma na buga misalin ta da matattu da raya ƙasa da shuka na yi kowane misali ba irin misalin da ban buga mutane ba na buga musu misalin muta- mutum a, mutum da kayansa da bayinsa ba zai yarda ce bawansa ya zama shine a, abokin tarayyarsa akan matansa da, da dukiyarsa ba kun ce ba za ku yarda da wannan ba to in wannan misalai duk na buga muku babu irin misalin da ban buga muku ba in ji Allah ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم شركاء irin waɗannan misalai wa ga dakika darabna lin nasi mun buga mutane min kulli masalin kowane irin dangin misali ba irin wanda ban buga mutane ba wala in ji bi ayatin amma koyaushe ka zo musu da abun mamakin da suke nema ba suna neman wai laula nuzila lai ayatun min rabbihi ba da annabi ne me yasa ba za a saukar masa da ayoyi daga ubangijinsa ba yadda aka saukar wa annabi Musa yadda aka saukar wa annabi Salihu shi yasa menene shi me yasa shi ba za a kawo masa ayoyi daga Allah ubangijinsa ba Allah ce awalam yakfi mu anna anzalna alaykal kitaba yusri alayhim yanzu wannan littafin da muka saukar maka kake karanta musu bai isa abun mamaki ba baka taba karatu ko ina ba baka taba zuwa bakunta ba kana ba da labarin sama da ƙasa tun ba a yi sama ba tun ba a yi ƙasa ba kana ba da labari kana ba da labarin annabawa da al'ummansu da kafiransu da musulmansu kowa da yadda aka halakar da kafiransu da yadda aka tsayatar da muminansu kana ba da kowane labari kana ba da labari yadda ake kera jinjiri a cikin uwarsa nasara yana wa mutane ƙarya da yana cewa wai ɗan adam da biri ne ya ci gaba gashinsa ya zube wutsiyarsa ta karye shi kenan ya zaunu sai da annabi ya zo ce ƙarya nasara yake yi walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna nutfata alaqatan فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إزاما فكسرنا الإزام لهما ثم أنشأنا خلقا آخر فتبارك الله أعز الخالقين ruwan maniyin namiji nake karba in hada da ruwan maniyin ta mata ya kurju min bayni sulbi wa tara'ibi kenan idan na hada wannan ruwaye guda biyu wannan ya fito daga bayan bayan uban yaro wannan maniyin ko ya koro daga kirjin uwar yaro ya zo sun hadu sai in hada su in toya wannan ruwan maniyin kwana arba'in in hana haila fitowa sannan in sake samun kwana arba'in hailan nan in ya shiga cikin ruwan maniyin nan in toya in mai da shi gudan jini sannan gudan jinna a ƙara kwana arba'in in mai da shi gudan nama sannan a ƙara kwana arba'in in yi raftan mutum sannan a ƙara kwana arba'in in rafta nama akan wannan rafta sannan in shiryo mutumin in ba shi aikin da zai yi sannan in fito da shi bakwai bakwai sau arba'in arba'in sau bakwai haka ne aihuwa na al'ada yakan fi haka kuma yakan kasa haka yakan fi haka har wajen shekara hudu ko biyar yakan kasa kuma idan har shekara shida a har wata shida kai to da nasara suka ji wannan magana likitocin suka auna to dama shi likita abin da ya faru nasara ya yarda shi nasara wajen likita duk abin da dokta ya ce gaskiya ne ya yarda to sai suka auna likito ya kace wallahi abin da Muhammadu ya faɗa nan shine ainihin gaskiya to kenan kowane misali mun buga wa mutane wani in jitan bi ayatin amma in ka zo musu da wata aya ba sa yadda sai ce in antum illa mubtil ce ƙarya kuke yi ba gaskiya bane ƙarya kuke wato batil shi ne diddul haqqi كذلك يطبع الله الذين لا يؤمنون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يؤمنون ko to kazalika haka nan dai yadbaullah Allah yake liƙe yake yake liƙewa ala qulubil ladzina la ya'lamun akan zuciyoyin mutanen da ba su da ilimi dama na ce maka walakin na aksar nasi la ya'lamun waɗannan mutane haka Allah yake liƙe zuciyarsu ya zan ba su san Allah ba ba su san aikin Allah ba amma in kace musu waye sama waye kasa ce Allah waye kaza waye kaza ce Allah in kace musu ku zo ku yi imani da Allah ga manzon Allah sai a'a mu za mu bi abin da iyayenmu da kakanninmu suka suka suka bar mana na tuma wajen nali aba ana kazalika yadullu ala qulubil la ya'lamun fasbir inna wa'dallahi
فاصبر إن وعد الله حق ولا يفتح ليستكفنك الذين لا يوقنون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون يا رسول الله كي حقولي إن وعد الله حق alkawarin Allah gaskiya ne yadda ka ji na faɗa maka rumawa za su sake cinye farisawa bayan ‘yan shekaru kaɗan kana gani na cika wannan alkawari wa'adallahi la yukhlifullahu wa'adahu alkawarin Allah Allah baya canja alkawarinsa kai haƙuri na riga na gaya maka wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimakon mu'minai na ɗauka wa kaina aiki na ne ni ne zan yi wannan nasrun min Allah zan taimake ka ya rasulullahi kai haƙuri fasbir inna wa'adallahi haqq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun miyagun abubuwa da waɗannan mutane suke maka da miyagun maganganun da suke gaya maka da miyagun ayyuka da suke maka ba abinda ba sa yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zo su zuba masa shara a kofar gidansa su zo su zuba kaya a kofar gidansa su zo yana yana sujjada su kawo wani abun datti su zuba akan wuyansa duk dai ba abin da ba su yi masa ba Allah na ce yayi hakuri dai yayi hakuri a lokacin ana zaman makka ne ba koma madina balle ya ce wa qatiluhum hatta ta kuna fitnatun in an koma madina ce to shikenan yanzu kan magana hakuri ya kare fa in qataluukum faqtuluhu in sun yake ku yake su magana hakuri ya kare in kun yake su in sun yake ku ku yake su an koma madina kenan fa in qataluukum faqtuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin fasbir ka hakuri ya rasulullah inna wa'dallahi haqq alqawrin Allah gaskiya ne zai biya bukata zai baka nasara ya rasulullahi a lokacin da kafirai suke wa annabi waɗannan irin abubuwa har manzon Allah sallallahu alaihi ya tura mutanensa suka koma Habashi don su samu zaman lafiya annabi fa a lokacin ma yana cike da darajojinsa a wurin Allah kuma Allah nan yana cike da ikon nan nasa amma yadda aka yin nan haka ya ga dama yadda aka yin nan haka ya ga dama a shekarar sha uku ana shan wahala ana ce ayi haƙuri ayi haƙuri ayi haƙuri Allah yana da kowane iko a lokacin kowane lokaci Allah yana da kowane iko annabi yana da yana da darajoji a wurin Allah walillahi al-izzatu wa rasulihi amma haka Allah ya ga dama saboda ayi haƙurin don mu ma in mun zo daga baya sai mu koya kenan fasbirin na wadallah haq wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun alladhina la yuqinuna mutanen da ba sa ba su da yaqini kullum suna cikin shakka al'amura dama a larabce haka suke idan an haɗa abu ya yi daidai da daidai guda biyu sun yi daidai ba ce wani to shakka kenan kana ce haka ne kai ba haka bane kai haka ne kai ba haka bane hakan ba wanda ya kori wani to ana kiransa shakka idan wani ya kori wani ɗaya ya yi ƙasa kaɗan to wanda ya zarce a kira shi zato zannu ƙaramin da ya saura a kira shi wahamu haka ne haka ne mana eh anya haka ne mana anya to to shakka da saura kenan shine wahamu to da an ce dan karamin nan sai ɗaya ya saura sai a ce yaqin tabbatacce na tabbata to su wayannan ba su tabbata ba su kafirai saboda haka ne zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin su ba su tabbata ba su tabbata bane suke shakkar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to waɗannan mutane fala takhifannaka kar su mai da hankalinka sama sama wato idan mutum an mai da hankalinsa haka haka sai ce istakhaffahu fastakhaffa qaumahu fa ata'u ya mai da mutanensa wawaye shi fir'auna sai suka biye masa to kada wawaye su mai da hankalinka sama sama kar ka biye musu ya rasulullahi
سورة لقمان مكية وهي ثلاث وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم سورة لقمان مكية وهي ثلاث وثلاثون آية wannan sura wanda ake kiran lukubanu a cikinta annabi yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi talatin da uku ga yadda take somawa tana ce bismillahir rahmanir rahim alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim tilka ayatul kitabil hakim da ba su biyu ne daga Yunus sai nan sun kare kenan a alif da lam da mim kamar yadda muka saba cewa alif din nan ishara ne zuwa ga Allahu lam ishara ne zuwa ga Jibri- karshen sunan Jibrilu mim a, farkon sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma Allahu ala muradihi bizalika shine fassara wanda take mai kyau wanda ba shakka cikin ta a tilka ayatul kitabil hakimi wa'annan ayoyin da zamu karanta maka 33 din nan to ayoyi ne daga cikin wannan littafi mai yawan hikima mai kyakkyawan hukunci duk abin da littafi ya faɗa gaskiya ne duk abin da littafi ya hukunta a, kuma adalci ne wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla duk abin da Allah ya faɗa in ba da labari ne gaskiya ne yanke yaƙini in ko hukunci ne adalci ne ba zalunci a ciki to wannan shine wannan littafi da zamu karanta maka yanzu tilka ayatul kitabil hakim
هدى ورحمة للمحسنين hudan wa rahmatan lil muhsinin wannan littafi Allah ya kawo shi ne don ya zama hudan shiriya wa rahmatan ya zama rahama ga suwa lil muhsinin ga masu kyautawa wato da farko an ce zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin wannan littafi ba shakka cikin sa ya zo ne don ya shiryar da masu tsoron Allah masu tsoron Allah aka sifanta su da wannan sifofi masu imani da masu tsoron Allah su ne wanda suka yi imani da abin da basu gani ba wanda suke tsaye da sallah wanda suke ba da zakka suke taimako wanda suka yi imani da alqur'ani suka yi imani da littattafan da aka saukar ga alqur'ani wannan shine sifan su su muttaqinan nan to taqwa hawa uku ne akwai muttaqina masu tsoron Allah menene aka gane suna da tsoron Allah sun bar bautan dodo sun zama musulmi wannan takwal islami kenan tsoron Allah su da aka ce musu fala ta jaru lila an dadan wa antum ta'lamuna kar ku yadda ku yi tsabi ku yi dodo suka tuba suka zama musulmi to iyakan takwar su kenan na gaba kuma akwai takwa na imani wanda yake zuwa dukan su guda uku suna zuwa cikin suratu suratul ma'ida آه، ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا إي- اسلام ايمان ihsan kenan kowanne yana takwansa to da yake islam yana takwansa takwa a cikin tsoron Allah a cikin islam dai ba zai hana maka shan giya ko neman mata ko sata ko ƙarya ko annamimanci ba amma kai musulmi ne kana sallah amma ya hana maka bautan dodo balle ya ce maka arni to iyakan tsoron Allah ka kenan to da aka je gaba sai aka ce ah, shahru ramadan allazi unzila fil qur'an hudan linnasi shi alqur'anin nan yana shiryar da mutane ne ya ɗauko su da kafirci ya dawo da su daga cikin musul- cikin musulunci da aka ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaquna to wannan kenan daga nan takwa na alul islami kenan to za ka je takwa na alul imani aka faɗe shi a cikin a a cikin suratul nahl aka ce wa nazzalna alayka alkitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin alqur'anin nan ya zo don ya shiryar ne ya shiryar da mutane ya shiryar da su wa- domin ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mawqizatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wancan hudan wa wa- wa bushra lil mu'minin na gaba قد جاءت موجة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين wannan alkur'ani Allah ya kawo shi ne don ya zama shiriya ya zama wa'azi ya zama ya zama waraka mai warkar da kowane irin ciwo ciwon zuciya ne na wajen addini ciwon zuciya ne na rashin lafiya ciwon jiki ne ciwon kowane lamari qur'ani yana warkar da hudan wa shifa amma lil mu'minina an ci gaba kenan an wuce ba hudan lin nasi ba an zo maqamul imani Ah, nan yace hudan lil mu'minin to daga da aka ci gaba aka wuce nan wajen maqamul isani to wannan yana muqabala da da aka ce musu fala tad'u ma'allahi ahadan ku mu'minai mun san dai ba za ku bauta dodo ba to kada ku yadda ku hada wa Allah kowa kar ka yadda ka bi wani ya hana maka bautan Allah kar ka yadda ka bi wani ya sa ka sabon Allah in ka yadda ka ka bi- ka bi wani ya sa ka sabon Allah ya zai maka dodo in ka yadda ka bi wani ya sa ka kamar farillan Allah ya zai maka dodo na riga na ce fara ta duma Allah adan ka ji tsoron Allah to wannan in ya ji tsoron Allah shine takwa na alul imani ja'at mawjatun min rabbikum wa shifa'u lima fi sudur hudan wa rahmatun lil mu'minina na uku na ƙarshe shine wanda yake zuwa cikin suratul nahl din ina ce wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muhsinina wato shi shiriya ne rahama ne albishir ne ga masu ihsani su ai masu arul ihsani din wanda ake musu albishir ala inna awliya ila- ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم to shi ne yanzu aka dawo nan aka ce hudan wa bushire a tilka hayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muslimin shi shiriya ne rahama ne ga masu kyautawa tsakaninsu da mutane da tsakaninsu da Allah kyautawa tsakaninsu da mutane dai an karanta mana jiya abdullahi rashi gubi shayanu bil walidaini ihsanan wa bil qurbi wal yatami wal masakini wal jari dil qurbi wal jari junubi was sabi har zuwa karshe kuma kowa ma a kyauta masa a cikin magana wa qulu lin nas husnan wa ahsinu a kyautawa kowa ba lalle musulmi kadai ba a kyautawa kowa a faɗa kowa magana mai kyau musulunci kenan sannan kuma tsakaninka da Allah kuma an ta'budu Allah ka annaka tarahu ka bauta Allah kamar kana ganin Allah to shine hudan wa rahmatan lil musina alqur'ani ya shiryar da kai kenan ya dauko ka daga maqamul islami ya kai ga maqamul imani ya dauko ka daga maqamul imani ya kawo ka nan maqamul ihsani kenan
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون- ويؤت- الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون su wane ne musulmin din wato ba matsayin da mutum zai kai musulmi ya ce ya kai matsayin da baya sallah inda ya kai matsayin da baya sallah ba haila yake irin na mata ba to in ya bar sallah ya zama kafiri kaga dai har ya zama musulmin an kallafa masa sallah kamar yadda aka ce hudan linnasi akwai sallah hudan lil mu'minina hudan wa rahmatan lil mu'min akwai sallah nan din ma akwai sallah dole sai da sallah wa hud- tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muslimin allazina yuqimuna salata sune masu tsayi da sallah wa yutuna zakata masu zakka wa hum bil akhirati yuqin mutanen da suka yi yaqini a cikin lamarin lahira ba irin waɗancan ne wala tastakhiffannaka allazina la yuqinuna ba to waɗannan kam su yaqini ne a cikin sha'anin Allah duk yaqini ne sun yi yaqini a cikin sha'anin Allah ba shakka cikin harkar a wajen su babu shakka cikin sha'anin Allah
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أولئك waɗannan wanda suka ƙetare suka bar tsafi an ce musu fala taj'alu illa andadan wa antum ta'lamuna sun bar tsafi an ce musu fala tad'uma allahi ahadan sun sallami kowa sun bar kowa sun koma ga Allah kamar yadda Shehu Bishir Ibrahim ke cewa mu- mu mun yi wa komi kowa da komi mun masa kabbara hudu ba ya zama babu kenan ba ce kowa komi da kowa mun masa kabbara hudu mun koma ga Allah to in ka zama haka to shikenan hudan waramata lil muslimin alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum bil akhirati ulaika waɗannan ala hudan min rabbihim sun tabbata akan shari'a na wajen ubangijinsu daga maqamul islami zuwa maqamul imani har zuwa maqamul ihsani waɗannan suna kan shari'a eh, daga Allah ubangijinsu wa ulaika waɗannan kum sune al-muflihuna wanda suka samu babban rabo
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ومن الناس أتكم متاني أكو من, يتخ- من, يت- من يشتري له الحديث wanda yake sayan maganganun banza na wasa man yi tilawar hadisi liyudilla an sabilillah bi ghairi ilmin don ya batar da mutane ba tare da ilimi ba wato akwai wani kafiri na durbin haris in yayi tafiya ya je kasashen sham sai ya sayo takaddu na maganganun mutan da maganganun sarakuna na faris da maganganun sarakuna na ruma da labarai ya zo sai ya tara mutane yace ku zo Muhammadu yana ba ku labarin adawa da samudawa yana ba ku labarin wai wuta wai aljanna ni ku zo in ba ku labari sai yana karanta ina tara mutane ina karanta musu yadda ake kan- annabi yake tara mutane ina karanta musu qur'ani to wa minan nas a cikin mutane man yashtari lahawal hadisi akwai wanda yake sayan lahawal hadisi wato maganganun banza na wasa malamai suka shigar da cewa a wancan zamani har yanzu akwai wanda suke sayan kuyangi mawaka wanda suka iya waka ba abin da suke musu sai waka su yi musu kirari kuyangi suke saye don su tsaya su zauna wajen su yi musu waka su yi musu kirari to irin waɗannan kuyangin a mazhabar malikiya an ce in mutum ya je kasuwa ya sayi kuyanga sai ta zo ta zama mawaƙiya zabiya ce to ya mayar wa mai ita yace ni kuyanga na saya a wurinka ba zabiya ba wannan zabiya ce a mazhaban malikiya kenan amma sauran mazhabobi shi malikiya yana tsanantawa akan maganan kiɗa da maganan busa da maganan goge malikanci akwai tsanantawa akan haka ne muke shi yasa kuke ganin abubuwan suke da da ƙarfi to bayan duniya ta buɗe ne mazhabobi suka shiga iri iri muka shiga muka gano aka gano wurare iri iri kuke ganin ana yin wasu abubuwa na bushe-bushe amma har yanzu kiɗa lokacin aure ba hana ba inda ba ba haɗa maza da mata ba an so ma a yi kiɗan don a sanar ya bambanta tsakanin aure da zina sannan kiɗa a sanar da yaƙi yana nan sannan kiɗa ranar sallah yana nan to sauran kiɗa kuma za a duba a gani me ya kawo shi idan ana gayyan noma ne don a sa samari kuzarin noma ake musu kiɗa a gona wannan ba laifi domin noma ba haramun ba ne abin da ya taimaki noma yana da kyau wata awon albirri wa taqwa amma in kiɗa zai tada hankalin mutane ya tuna musu duniya ya tuna musu mata ana yabon mata ana faɗin yadda halittarsu take a cikin waka to wannan haramun ne to shi dai kiɗa kullum ba shi da hukunci kamar fatan buhu yake ko kamar kwalaba yake yanzu in ka je ka zawo fatunan buhu guda biyu sababbi kudin su iri daya ka kai gida ka cika daya da shinkafa ka cika daya da dusa ka mayar kasuwa to in ka mayar ba za a taya daidai yadda ka saya ba shinkafar za su taya daban buhun za su taya shi daban wannan buhun shinkafa sunansa kudinsa daban wannan buhun dusa kudinsa sunansa daban to saboda haka kida duk abin da ya kunso shi za a yi hukunci in kida ya kunsa zikiri da yabon manzon Allah irin na kadirawa babu laifi ko da ke mutijana ba mu da kida mu ko ba masu kan abin da waɗansu waliyai suke yi a cikin ma- a cikin ɗariƙun su to saboda haka kida haka bai da hukunci sai abin da ya kunso za a duba in ya kunso zage-zage da da da, da zambon mutane da tada hankalin mutane ko ku jawo sha'awa ko ku manta lokacin sallah haramun ne amma in babu waɗannan duka to ja'izi ne liyudilla an sabilillah yayi yana yin haka ne liyudilla don ya ɓadda mutane an sabilillah daga hanyar mutane daga han- ya- ya ɓadda mutane daga hanyar Allah shine durbin haris bi ghairi ilmin da jahilci bai san bambanci tsakanin alqur'ani wanda yazo daga Allah da maganar banza wanda yake saiwa a daji ba wa yattakhizu huzwan ulaika lahum aza ya maida ayoyin Allah abun wasa ulaika irin waɗannan mutane lahum azabun muhin akwai azaba ta wulakanci tana jiran su wanda suke maida alqur'ani su jefar da shi baya su ɗauki sauran karance-karance su suke yi dare da rana ba ruwansu da maganan Allah ba ruwansu da maganan annabi sai labaran banza kawai ne ya dame su to wannan inda har ya kai mutum ga barin sallan farilla to zai gamu da azaba kada mutum karanta jaridu ya hana shi sallah kada karanta jaridu ya hana shi dan abin da ya diba wanda ya karanta na Qur'ani na izu biyu biyu domin akwai musulmi wanda suka dauka kan su kullun za su yi izu biyu biyu komi aikin da suke za su yi izu biyu biyu to kada karanta jaridu ya raba ka da waɗannan karatu da kake yi balle fa in ya kai ka ga barin sallan farilla mhm ya kai to bismillah wannan ya shafi ya shafi su gwamnatin da suke neman ya biya din in sun tsananta sai an biya ai kaga dole sai an biya daga cikin gadon da zai bari sai an biya masa kamun a raba gado in in ba su yarda su gwamnati in kuma sun yafe masa saboda ya mutu to shi ke inda suna yin haka Allah jikin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da Allah saka shi wani mu da alheri Allah ji wa musulmi maza da mata rayu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatunmu da bukatun wanda muke musu addu'a Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana imanin mu da addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya karya kafirci a duniya Allah ya karya kafirci a Najeriya Allah ya kiyaye musulmi a duniya Allah ya kiyaye musulmi a Najeriya Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya ƙarya da mutanen ƙarya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam فاتحة صلاة الفاتحة بسم الله الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين